أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewar shi nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda zamu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba yau matashi darasin mu zai kasance a gaba ta 29 shine addu'a idza atakabba idza takallaba laylan wato addu'ar da mutum zai karanta idan ya juya daddare ma'ana juyi irin na bacci ai idza takallaba yana nufin idan ya juya wa talawwa min jambin ila jambin ala firashihi ya juya daga wani sashen zuwa wani sashi akan shimfiɗa shi to cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke karantawa shine yakan ce la ilaha illallah alwahid alqahhar rabbus samawati wal ardi wama bainahuma alaziz alghaffar la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai shi alwahid makadaicin sarki alqahhar mai rinjayi rabbu samawati wal arab ubangijin sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su al aziz buwayayye al ghaffar wanda yake mai gafara sahabiyatul hadith hiya aisha radhiyallahu anha sahabiyyar da ta roye hadisin ita ce aisha Allah ya dada ita qauluhu fadan shi da yace al qahhar huwa alladhi qahara wa ghalaba kullal makhluqat shi ne wanda ya ƙarfafi ya kuma rinjayi dukkanin abeban halitta wa zallat lahu kuma abeban halitta suka kalkasa gare shi kai fasha a yande su amma faɗan shi da ya ce al'aziz wallazi lahu al'izzatul kamila shi ne wanda yake da cikakkiyar buwaya allati biha yu'izzu man yasha wanda da cikakkiyar buwaye shi ne yake buwayen tas da wanda ya so wa yudhillu man yasha ya kuma kalkastar da wanda ya so qauluhu fadan shi da yace al-ghaffar huwa alladhi lahu al-maghfira shine wanda gafara ta tabbata gare shi wa tajawuz al-kamil da kuma yafiya cikakkiyar yafiya alladhi wasi'a jami'a dhunubi ibadihi at-ta'ibin wanda yafiyar shi ya yalwaci dukkan zunubban bayan shi waɗanda suka tuba shi yasa duk laifin da mutum yayi wa Allah madaukakin sarki idan ya nemi tuban shi to Allah zai gafarta masa wa yatabammanu hadha zikir sannan wannan zikirin ya tattaro su'al Allah ta'ala roƙon Allah madaukakin sarki an yusrifa anhu ma yajiduhu min araqin wa qalaqin wa anzi'aj mutum yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kauda ma ya ji duhu abinda mutum yake ji a jika min araƙin na tsoro wa ƙalaƙin da razani wanzi ajin da kuma firgici to idan mutum ya karanta wannan don wani sa'in mutum faja ne kan falka da dare sai ya ji kamar an tsorata shi wani sa'in abinda mutum zai gani cikin mafarki zai gani wani sa'in kuma sai ya ji abin da ya faru wanda ya ba shi tsoro ba a mafarki ba ne sai mutum ya tashi a firgici to abinda ake bukata mutum in ya tashi a firgice da irin wannan ya karanta wannan addu'ar kuma sai ya juya ɗayan gefen sai ya kwanta gabar magana na talatin shi ne du'a'ul faza'i minan nawu addu'an zabura daga bacci wa mambuli ya bil wahasha da wanda aka jarrabe shi da kadaita wahasha wato galibi kadaici yakan sa mutum damuwa wani sayin tsoro wani sa'in zai zama idan ku biyu ne a cikin gida baka damuwa amma da zarar mutum ya samu kanshi shi gida gida sai tsoro ya kama shi qauluhu fadan shi dai ce bil wahsha wasu malaman suka ce ana nufin alhammu shine bakin ciki ko damuwa wakila suka ce al khalwa ana nufin kadaita mutum ya zama shi kadai wakila wasu suka ce al khawfu ana nufin tsoro to cikin abin da manzo Allah ya karanta mutum zai ce a'udhu bi kalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadi wa min sharri hamazati shayatin wa an yahdurun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan karanta wannan to fadan shi cewa a'udhu billahi a'udhu bi kalimatillahi tammat ina neman tsarin Allah da kalmomin shi cikakki min ghadabihi daga fushin shi wa iqabihi da hukuban shi wa sharri ibadihi da kuma sharrin bayin shi wa min hamazati shayatin da kuma hamazat wato shine mayarwa baya ma'ana yanda shedan zai sa darajan kai sauka a wurin Allah madaukakin sarki ma'ana abinda mutum zai samu demotion a yayin da bawa kuma promotion yake nema a wurin mahalicin shi wa an yi hadarun sannan ina neman tsari kada shaidan ya halarci inda nake sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhu shine abdullahi dan amr dan as Allah ya yarda shi qauluhu fadan shi da yace a'udhu bi kalimatillahi tammat wal murad bi kalimatillah abinda ake nufi da kalmomin Allah ana nufin asma'ul husna su ne sunayen shi kyawawa wa kutubuhul munazzala da littattafan shi wanda aka saukar wa inna ma wasafaha bitamat sai dai ya sifanta su da cewa cikakki likauniha khaliya anin naqsi saboda kalmomin nashi kadaitattu ne daga barin tawaya babu tawaya tare da su wal awaridi ko kuma wani abu da ka iya bijirawa wanda zai gadar musu da tawayan au bi ma'ana al-muhkamat ko ko ka dauka cewa at-tammat ana nufin muhkamat lianna asma Allah saboda sunayen Allah muhkama wato sunaye ne muhkamai la yajri fiha an-nasxu wat-taghyir wat-tabdil su kam shafewa shine an-nasxu a ce an shafe والتغيير ko canzawa والتبديل ko musanyawa wani hawi zalik da abin da ya kama da wannan dukkan shi baya fadawa a cikin sunayen Allah amma fadan shi da yace min ghadabihi wala ghadabu nafsuhu idan an ce fishi fishi ana nufin shiddatu ghalyanid dam shine tsananin tafasar da jini ke yi inda husuli amrin makruhin yayin faruwar wani al'amari wanda yake makruhi ne al'amarin da mutum baya so sai a ce to wani ya fusata wa zalika bi haqqil makhluq wannan ko a haƙƙin wanda aka halitta za a ce yayi fishi wa hadha ma'ana muhalun ala Allah ta'ala to ka jingina wannan magana ga Allah madaukakin sarki ka ce zai fusata irin fusata da dan adam yake abu ne muhal korarre ne daga barin Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki baya fushi irin fushin dan adam walakin sai dai nasifuhu bima wasafa bihi nafsa za mu sifanta shi ne da abin da ya sifanta kanshi da shi min ghairi takyifin ba tare da nuna kaifiya ko salo ba wala tashbihin ba tare da yunkurin kamanta shi da wani wajen fushi ba wala tamthil ko misalta shi wala ta'dil sannan ba za mu kore samuwar hakan ba tunda har nassi ya tabbatar hakan zai faru kuma yana faruwa to mun yarda mun yi imani amma yaya fishin Allah yake yaya fishin Allah yake wani abu ne wanda bamu sani ba amma tunda ya tabbatar da cewa Allah yakan yi fishi Allah yakan yi fishi to amma fishin Allah ba irin na dan adam bane da za a ce mutum zuciyar shi ta tafasa jijiyoyin wani sun tashi zaka ga alaman fishi da bacin rai a fuskar shi Allah madaukin sarki fishin shi ba irin haka yake ba qalal musahihu mai tasihin maganan yace was-sawabul haq abin da yake na daidai kuma na gaskiya anna ghadaballahi ta'ala min sifatihi alfi'liyya fishin Allah madaukakin sarki yana daga cikin sifofin shi na aikace allati yaf'aluha idha sha'a wanda yake aiwatar da su idan ya so alal wajhi la'iki bihi subhanahu azza wa jalla wanda yake yi a bisa fuskan da ya dace sarkin iko ya tabbata gare shi fa huwa yaghdibu idha sha'a ala man sha Allah yakan yi fishi idan ya so ya kuma yi fishi akan wanda ya so wala yushbihu ghadabuhu ghadaba ahadin min khalqihi sai dai fishin Allah baya kama da fishin wani daga cikin halittu nashi wa nasifuhu ta'ala bima wasafa bihi nafsahu za mu sifanta Allah maɗaukakin sarki da abin da ya sifanta kanshi da shi, au wasafahu bihi rasuluhu sallallahu Alaihi wasallam, ko kuma abin da manzon shi tsira da aminci su tabbata gare shi ya sifanta shi da shi, min ghairi ta'dilin ba tare da korewa ba, wala ta harifin ba tare da canzawa ba, wala ta kayifin ba tare da kawo salo ko kaifiya ba, wala tamfilin ba tare da misaltawa ba. wato anan abubuwa guda biyu ake son mu yi la'akari da su Allah madaukakin sarki yakan sifanta kanshi da sifofi waɗanda ƴaƴan Adam suna da wayannan sifofin amma samuwar dan Adam ya zama yana da sifa irin sifar da Allah ya sifanta kanshi da shi ba shi ke ba shi ke nuna ka korewa Allah sifan shi don gudun kada ka hada shi da dan Adam misali Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa yana ji ɗan adam ma yana ji Allah yana gani ɗan adam ma yana gani Allah yana magana ɗan adam yana magana Allah yakan yarda ɗan adam yana yarda Allah yakan yi fushi ɗan adam yakan yi fushi to shi anan idan mun duba tunda Allah ya tabbatas a nassin alqur'ani da nassosan hadisai na manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah mai zance ne Allah yana da irada nufin abu kuma yana da kin abu yana son abu shin dan adam yana da wayannan sifofin amma ba za mu ce Allah madaukakin sarki yayi tarayya da dan adam cikin ji da gani ba ina fata muna ganewa Allah yana ji amma jin Allah ba irin jin dan adam bane domin jin dan adam ji ne takaitacce wanda yake banta ga shi kawai amma ji na Allah madaukakin sarki ji ne ami abin da ke faruwa a wani wuri baya hana Allah ya ji abin da ke faruwa a wani wuri idan da mutane za su zauna su yi gani tsakaninsu Allah ya sani me suke tattaunawa kuma yana jin su duk duniya baki daya abin da mutum ke gani da wanda baya gani da wanda ya sani da wanda bai sani ba Allah yana jin su yana ganin su the same time a lokaci daya jin wannan baya shagaltar da Allah daga barin jin wancan to amma sabanin mu zai zama kana magana da mutum sai abu goma waya watakila sai ka bashi hakuri kace da Allah ya hakuri zan daga waya saboda ka san baya yiwa ka raba hankalinka biyu kace a gefe guda kana sauraron waya kuma kuna magana da mai wayar sannan a gefe guda ga wani mutum kuna magana da shi baki da baki ba za ka iya ba to amma Allah madaukin sarki jin abin da wa'incan ke yi baya shagaltar da shi daga barin jin abin da wa'incan ke yi a lokaci daya yanzu duk abin da ke faruwa a duniya Allah yana ji yana kallo to haka nan jin dan adam takaitacce ne galibi abu yana ma nisa kuma jin ka yana rabuwa har sai an kai fagen da in za a yi maganan ba za ka ji ba sai in an kwala da ƙarfi ƙarshe sai a tafi zuwa fagen da ko an kwala da ƙarfi ba za ka ji ba wataƙila sai an sanya kayan sauti ƙarshe za a yi tafiyar da ko an sanya kayan sautin za a yi maganan ba za ka ji ba abin ya fi ƙarfin jinka amma Allah maɗaukin sarki ba haka yake ba to wasu tunanin kar su kamanta Allah da wani a cikin halitta shi sai a kore wa Allah maɗaukakin sarki sifar da yake da ita to wannan kuma shi ne haɗari mafi girma misali Allah maɗaukin sarki ya sifanta kan cewa yana da hannu sai wani tunanin shi bai cewa to ai dan adam ma yana da hannu yanzu idan an yarda an fassara cewa Allah yana da hannu kenan yayi kama da mutum to kaga ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya daukaka yafi karfin kaimar tunanin gaba shi irin gabar mutunci amma dai shi ya faɗa cewa yana da hannu sannan bai fassara ma cewa hannun shi yana nufin kudura iko da shi ba haka nan manzon bai fassara ba ya zaka dauka eh yanzu ka yarda ka yi imani Allah yana da hannu amma hannun Allah wani iri zai ban sani ba wannan shine magana mafi adalci shi yasa Imam Malik Allah ya masa rahama wani lokaci sai wani tambaye shi dangane da istiwa'i na Allah domin Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma cewa yayi istiwa'i akan al'arshi Ar-Rahman 'alal arshi stawa idan an ce istiwa'i shine mutum ya hau yanzu kamar zamana akan kujerar nan istiwa'i ne to idan muka ce Allah ya istiwa'i akan al'arshi wani sai tunaninka ya baka cewa kenan shi ma Allah akan al'arshi yake a zaune da haka sai suke fassara istiwa'i na Allah da wani abu wanda ba manzon Allah ya fassara shi da shi ba wani mutum sai ya shigo tambayi Imam Malik Imam Darul Hijra Allah ya masa rahama sai sha menene ma'anan kalman Allah yayi istiwa'i akan al'arshin shi dandanan Imam Malik sai ya shigo sai jibi ya karyo masa saboda hadarin tambayar tambaya ce mai girma kuma yayi tunani cikin abin da yake tunatarwa shin wannan tambayar sahabbai sun yi annabi irin wannan tambayar bai iya tunawa ba a cikin tabi'ai ko kuma su kansu sahabban da magabata irin tambaya akan wannan ya gabata bai gabata ba dandanin sai cewa mutumin al-istiwa'u ma'lum idan an faɗi kalman istiwa'i shine ka hau kan abu ka daidaita ma'alu abu ne wanda kowa ya sani wal kayf amma yaya Allah ya nashi istiwa'in majhul ba san shi ba wal imanu bihi wajib amma ka yarda ka yi imani tunda Allah ya faɗa wajibi ne wasu'alu anhu ka kuma yi tambaya ka ce sai an gaya ma yanda Allah ya istiwa'in bid'a wannan bid'a ne karshe sai ce akhruju anni hadha al-mubtadi ku fidda min shi dan bid'a to in har zaka yi imani da abin da Allah ya faɗa ya sifanta kanshi da shi annabin shi ya sifanta shi da shi shikenan ka huta domin duk abin da Allah yake bukatan a san shi to lalle zai yi bayanin shi a alqur'ani ko kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayani akan shi fillah fillah manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya zama dukkan sakon musulunci ya isar da shi har sai da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan al-yawm a wannan wunin ranar juma'a da yamma a arafa Allah ce akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin wa atmamtu alaykum ni'mati na dai cika muku ni'mata wato shine mafi alherin da ni'imar da Allah yake yi mutum shine musulunci Allah ce wa raditu lakum al-islam dinan na yarje muku addinin musulunci shine addini to manzo Allah yayi wafati ga yanda sahabban shi suka yi ta'amuli da alqur'ani kuma sai wani ya zo daga baya sai ya ce a'a ai idan an ce hannun Allah ana nufin kuduran Allah saboda yana kokarin ya kauda kamantakekeniya ta Allah da mutum amma manzo Allah bai yi irin wannan fahimtar ba haka nan sahabban shi shi kuma manzo Allah shine malamin al'umma shine wanda yazo da musuluncin baki daya a'a shine ma khatima ci kamakin annabawa kuma shine mutum mafi daraja a wurin Allah hakanan sahabban shi al'umma ce masu tsada al'umma masu daraja al'ummar da in ka cire annabawa da manzanni babu al'ummar da Allah ya fi so kamar sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wanda ya kokarin yin tawili ga alqur'ani mai girma da haka yin mu'amala irin wannan abu da yake jefa mutane cikin hadari so tari to sai sai kauluhu fadan shi dai cewa min hamazati shayatin wal hamazat jam'u hamaza idan yace wal humaza yana nufin annaqsu komawa da baya shi ake nufi annaqsu wal ma'ana abinda ake nufi anna shayatin yahuthuna an-nasa 'ala al-ma'asi ɗabi'an shaidanu sukan kwaɗaitar da mutum akan ayyukan sabon Allah wani sa'in za ka samu aikin sabon mutum yana yi shuhala yake sha yana jin jiki amma da yake samu Allah ne mutum sai ya yi za ka samu abin mamaki wani giya yake sha da irin sanyin da ake yanzu ana mukumukun sanyi amma sai ka samu mutum ya sha giya kuma jibi yake amma duk da hakan sai ya sha wani ka same shi ya sha giya yana tangadi ya fadi ya tashi duk ya ji rauni wani sa'in ya fada cikin kwata amma duk da hakan sai ya sha wani sa'in mutum zai je ya zauna akan bajau na caca ya dauki kudin shi kudin su halaka ya sa kaddarorin shi su halaka wani ya sa mashin din shi ya halaka ya sanya mota ta halaka amma ba za ka iya ganin shi ko da so daya a majalisin da ake karatun ilimi ba ba zai je ba to irin yadda shedan ke kwadaitar da mutane ayyukan sabo misali yanzu ka dauka mai shan taba me abin da ake shan taba hayaki zaka zuka a cikin ka kuma zafi yake da akwai zai batawa mutum abin da ke cikin shi bata mutum huhu kuma ya rina fatan mutum duka ya dafe mutum da ka kalli mutum ba na kirki ba amma mutum sai nemi rancen kudi don yi shata ba ga yin waya yana ji ba zai yi amfani da kudin don yi shafara ba amma sai yi amfani da kudin yi shata ba irin wannan rayawa ce ta shaidan dukkan wani aikin sabo da mutum zai yi wanda kake tsammanin zaka samu nutsuwa da kwanciyar hankali alhali babu to a madadin shi Allah ya sanya ma wani abu na nishadi wanda in kayi lada Allah zai baka to amma da shaidan ya kawata mutum barna da sabon Allah sai ya je ya aikata aikin nashi aikin sabon cikin nishadi amma abin da ya jibinci yi wa Allah da'a kuma sai hankali tashi zai yi shi in ma yayi shi kenan gurin to shine ke magana cewa wa yagurrunahum alaiha kuma shaidan yakan rudar da mutane akan ayyukan sabo da haka fasti'az min nafasatihim neman tsari daga ci baya da shedan ke haifarwa mutum wa min an yahdurun da kuma an yahduruhu asalan asali ma kar shedan ya shige cikin lamarin mutum mana Allah ya ba mutum kariya duk yanda shedan ke yunkurin kawata mar barna mutum ya iya fahimta barna barna ce kauce mata wa yahmuhu haulahu Allah ya bashi kariya daga shedanu a gefen shi faɗan shi dai cewa an yi hadarun asluhu ya hadaruni asalin shi kenan su ƙiɗatul ya amma sai aka shafe ya ta ƙarshe littafifi saboda a sauƙaƙe furcin akan harshe ai wa an yahdura shayatinu indi fi jami'il ahwal ma'ana ina neman tsarinka ya Allah kada shaydanu su zo inda nake a kowane halaye to sai gabar magana na 31 ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم shine abin da mutum zai faɗa idan ya ga mafalki mana idan mutum ya yi mafalki shi ake ce da shi ar-ru'ya ko kuma ce al-hulum yanfuthu an yasarihi talata sai mutum yayi tofi a gumdin shi sau uku yasaizu billah ya nemi tsarin Allah minash shaitan daga sharrin shaidan wa min sharri ma ra'a da kuma sharrin abinda mutum ya gani cikin bacci na tashin hankali talata marratin sai mutum yayi tofi sau uku la yuhaddisu biha ahadan idan kai mafarki na abin tsoro wanda ya daga ma hankali karka ga kowa wannan shine karantarwa ta addini domin akwai mafarkin da mutum in yayi zaka samu shi da karan kanshi doki yake ga mutane misali mutum ya mafarki ya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam har yake da ya farka duk wanda ya san mai kaunar shi ne sai ya masa bushara cewa wani yau nayi mafarki na ga manzon Allah idan da mutum zai mafarki ya ganshi a Kaaba yana aikin haji yana dawafi ko ya mafarki yana karanta alqur'ani ko yana sallah ko yana sadaka duk lokacin da mutum zai tashi sai ya ji nishadi a cikin shi zai ji dadi kowane irin aikin ibada ka samu kanka na yi to zaka tashi cikin farin ciki to wannan babu ko shaka ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki amma wani al'amarin tunzirawa ce razanawa ce ta shida mutum ya mafarki cikin wani hadari abin baya misaltuwa kaga mutum ya tashi a gigice har ma yana jin tsoron koma baccin wani ma zaka samu idan shi kadai ne inda yake kwanciya to in ya falka to baya iya zama anan sai ya shiga cikin mutane don ya samu nutsuwa su tari za ka yi mafarkai kazamai ko dai cin karo da wasu halittu masu ban abin tsoro ko mutum ya farkin rami ko wuta babin da ya kama da wannan ko mutum ya fal ya samu kanshi a cikin daji dajin da akwai tashin hankali bai san ina za ba ko ya fado daga sama galibi irin wannan shedan ke saka mutum a rai dan ya firgita mutum ya tanzara mutum haka to shine sai manzo Allah ya karanta su wannan azkar din idan mutum yayi to in Allah da irin wayannan mafalkayyan ba za su fitar da mutum ba sannan mafalki na uku galibi mutum yakan yi abin da ya sanya rai a cikin shi abin da galibi za ka kwanta da tunanin shi to kuma sai ka yi mafalki shi don su tari an sha irin wannan haka shi yasa wani lokaci irin ɗan tsibbace-tsibbacen wannan wa wani ke raba wata addu'a wai in ka karanta ta to za ka ga annabi a cikin mafalki mutum kawai zai ga mautan gari da shi a cikin gari da rana duk wani shaidanci mutum yayi ya kare kuma kawai sai in zai kwanta bacci sai ya karanta wannan addu'ar wai so yake ga annabi to yaje aka bashi addu'o'i yayi yayi yayi shi bai ga komai ba sai zo samu wani malami sai yake ce mar algafa ta malam ni an bani addu'a ina so an ga annabi a cikin bacci amma dai na yi addu'a ban ga annabin ba sai malam ya ce to bar zan baka wani abu ka jarraba to sai aka sa irin lokacin zafi ne sosai da safe sai sha marka je yanzu kai kokari a dafa ma wake zalla wake ba shi wani abinci ka zuba wannan ka ci ka koshi ka cika cikin ka sosai ga wake da mai sosai ya ce amma karka sha ruwa ya ce bayan azahar ka sake cin waken ka cika cikin ka karka sha ruwa bayan magariba to haka ya ce wannan waken sa uku ga kuma rana ana yi ka ci wake baka sha ruwa ba ai dole buƙaci ruwa to mutumin ya kwanta bacci da dare da kyar ma ya samu baccin ya dauke shi saboda kishirwar da ke damun shi to karshe kawai sai mafalki ga yana a gindin famfo yana shan ruwa aka jima ga yana a gindin karfi ga yana a cikin tafki shi dukan mafarkin na sai kare a wurin ruwa to da ya taso sai ki gaya mala ni ka ji ka ji abin da gani sai shi tuna ya haka ne don ka fahimta karka ba kanka wahala ya ce ta yiwu da akwai san annabi da tunanin shi a ranka wanda ke maimaituwa ka kwanta ka tunanin shi watakila sai Allah ya arzuta ka da ganin shi a mulki ya ce amma can tunaninka na wani wuri kawai ka zo ka yi tsintuwa kawai don an baka addu'a ka ce ka'ida da kayi sai kaga annabi ya ce yaudar ka ake ma'ana ka sa san annabi a ranka to ya za a yi san annabi shiga ranmu shi so da ki wani abu ne wanda baka iya dorawa kanka ko ka sauke kanka Allah ne yake sanya shi a zuciyar wanda ya so ya ga dama ya kuma cire shi a zuciyar wanda ya so ga dama dan so da wani abu ne da mutum ke mulayi da baka so wanda baya son ka ba to amma idan Allah ya jarrabe ka da san mutum bayan da ka iya sai shi to san manzon Allah matakai ake bi na yi wa Allah ta'a da kuma bin karantarwar annabi yau da gobe sai ka ji san annabi na shiga cikin zuciyanka mun fahimta sai ka ji an waye gari sannu a hankali sannu a hankali kana san annabi yanzu da kamar mutum ne haka wani sa'in za a waye gari akwai mutumin da kai baka dauke shi a bakin komai ba kawai mutum ne irin sauran mutane a cikin gari amma yau da gobe sai kake fahimta shi ashe mutum ne mai gaskiya ashe mutum ne mai amana a mutum ne mai sanin ya kamata sai ka gane ɗabi'u da halayya na shi na karamci yau da gobe sai ka ji son wannan mutumin ya shiga ranka kana ƙauna shi har idan za a ɓace shi a gaban ka sai ranka ya ɓace ina fata muna ganewa da haka sai bai shawara ce ni shawara nake baka ka tsaya tsayuwar daka wajen kiyaye ƙa'idoji da karantarwa ta annabi yace to sai Allah ya sanya san annabi a cikin ranka wannan kuma sai ya haifar ma da kai muwafaka da ganin annabi sannan ka fahimta cewa ganin annabi a cikin mafalki ba shi ke nuna cewa shi ke na Allah ma gafara ba a dole dai sai kayi marɗa'a domin ƙa'idan shiga aljanna samun gafaran Allah shi ne kai koyi da annabi tare da ikilasi wa'annan abubuwan guda biyu su ne in ku ba haka ba ai akwai wanda sun rayu da annabin sun gan shi ba ma a mafalki ba ganin ido kiri-kiri wasu ma ‘yan uwan shi ne na jini sun yi mu'amala tare da shi gari ɗaya suka tashi sun fi kowa sanin wane ne annabi amma dai ba su ba da gaskiya da abin da ya zo da shi ba kuma wannan ba zai hana Allah ya musu azaba gobar kiyama ba ina fata muna ganewa to kaga dan haka kada mutun ya wahalta kanshi da cewa a'a sai yayi ta karanta abu kaza da abu kaza almuhim me manzon Allah ya koyes menene matsayinka da wannan abin da manzon Allah ya koyes kai aiki da shi ka kuma roki Allah ya arzuta ka da ikhlasi shi da sarkin zuciya sai shi sahabi da hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abu qatada ibn rabi'i shine abu qatada ibn rabi'i qila ismuhu al-haris wasu suka ce sunan shi al-haris wasu suka ce a sunan shi amr radiyallahu anhu Allah ya dade shi wal hadisu bi tamamihi cikakken hadisin huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam shi ne fadar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ar-ru'ya min Allah shi mafalki abu ne daga Allah wato ganin wani abin da zai faranta ma rai ka ji dadi amma wal hulum min ash-shaytan su ko ahlam irin mafarkayya waɗanda ba su da kan gado abu ne daga shaytan fa idza ra'a ahadukum shay'an yakrahuhu idan ɗayan ku ya ga wani abin da baya san shi a cikin mafarki falyanfuf an yasarihi salasa marrat to yayi tofi a hagun din shi sau uku iza sai kaza idan ya falka wal yata'awwaz billahi min sharriha ya nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ya gani fa innaha lan tadurruhu wannan ba zai cutar da mutum ba mun fahimta idan mutum ya tashi kawai tofi zai yi hagun din shi sau uku ba ta aka ka karanta wani abu ka tofa ba a'a kawai tofin zaka yi sau uku sannan sai ke addu'a Allah ya ka tsare ni daga sharrin abin da na gani to in Allah ya yadda ba abin zai same ka wa fi riwayatin ukhra a wani riwayan daban ar-ru'ya saliha min Allah kyakkyawan mafarki abu ne daga Allah fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu idan ɗayan ku ya ga abin da yake so fala yuhaddithu bihi illa man yuhibbu to kar ka faɗa abin da ka gani sai ga wanda kake so wa man ra'a ma yakra wanda ya ga abin da baya so fala yuhaddith bihi to kuma wannan kada ya gaya kowa hatta ma masoyinka kar ka gaya masa ina fata muna ganewa in kai mafalki mai kyau wanda ya baka sha'awa to sai ka duba su wane ne mutanen kirki waɗanda ka san suna kaunar ka masoyinka ne ka ce musu ai wane na ya falkin abu kaza na ji daɗin shi to wannan alheri ne amma idan ka yi mafarki na tashin hankali to wannan ba bukatan ka gaya mutum to kuma haka idan mutum mafarkin ka yi masa idan mai kyau ne babu laifi ka gaya masa babu laifi ka gaya mutum cewa na ma mafarki kaza na yi mafarki na ganka a wuri kaza na yi mafarki na ganka kana karanta alkur'ani babu laifi amma idan ka yi mafarki wani musifa ya samu mutum ka ce marwani na yi mafarki musifa ta same ka iri kaza wannan bai dacewa waliyatful an yasarihi talata mutun yayi tofi a hagun din sau uku waliyata'awwaz billahi minash shaitanir rajim sai mutun ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shedani abin jefewa min sharri ma ra'a daga sharrin abin da ya gani fa inna halan tadarruhu to abin da ya gani ba zai cutar da shi ba yatahawwal ila janbihi alladhi kana alai to kuma sai ya juya ya juya da in yana kwanci a ɗayan sashen yin sai juya a sashen ɗaya sahabiyul hadith huwa jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma sahabin da ya roci hadisin shine jabir dan abdullah Allah ya dada shi da baban shi wal hadith bi tamamihi cikar hadisin huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam shine fadar manzo sallallahu alaihi wasallam da yace idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha idan ɗayan ku ya ga mafalki wanda baya so fali ya busuk an yi sarihi talata ya yi tofi a hagunin shi sau uku wal yasa'iz billah ya nemi tsarin Allah mina shaitan daga shaitani talatan har sau uku wal ya tahawwal an jambihi alladhi kana alai sai kuma ya juya ɗayan bangaren a wanda yake kwance akan shi ya qumu yusalli in arada dhalik ya iya tashi yi sallah in ya nufaci hakan sahabiyul hadis sahabin hadisin yake cewa huwa abu huraira radiyallahu anhu shine abu huraira Allah ya dade shi yace wal hadisu bi tamamihi shikar hadisin huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam shine fadar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza qtaraba zaman idan zamani ya kusanto lam yakad ru'yal muslim takzib kusan abinda mutum musulmi zai gani ba kasafai yake ganin ƙarya ba wa asdaquhum ru'ya asdaquhum hadisa amma a cikin musulmi wanda ya fi su gaskiyar mafalki shine wanda ya fi su gaskiyar zance idan mutum ya kasance mai faɗin gaskiya ne mutum ne mai amana mutum ne wanda yake da kusanci tsakanin shi da ubangijin shi to sai ya zama mafi yawancin mafalkin da zai gani gaskiya ne wa ru'yal muslim mafalkin da musulmi ke gani juz'un min 45 juz'an min nubuwa yanki ne daya daga cikin yankoka na 40 yankoka 45 wato kamar annabta idan ka kasa ta 45 mafalkin da musulmi zai yi nagari to kaso ɗaya da cikin wancan kasa wa ru'ya falafun mafalkayya kala uku ne fa ru'ya salihah mafalki nagari bushra min Allah wannan bushara ne daga Allah ma'ana kamar abin da dazu na faɗa cewa mutum yayi mafalki yana karanta alqur'ani yayi mafalki yana sadaka yayi mafalki yana tawafi yayi mafalki yana aikin alheri wa ru'ya tahzin amma mafalki na bakin ciki da damuwa mina shaitan wannan abu ne daga shaitan wa ru'ya mimma yuhaddisu almar'u nafsa sai kuma mafalkin abinda mutum ke gani a ran shi ma'ana abinda mutum ke darsawa a rai wannan zai iya mafalkin shi kamar yanda na faɗa dazu fa in ra'a ahadukum ma yakra idan ɗayan ku ya ga abinda baya so falyakun falyusalli ya tashi yi sallah wala yuhaddithu biha nas kada ya gaya wa mutane qauluhu fadan shi da yace ar-ru'ya min Allah ar-ru'ya kar-ru'ya ja'ala alif at-tasniya fiha makana ta'i at-tasniya lit-tafriq bayna ma yarahu fil manami wa bayna ma yarahu fil yaqza sai shi kalmar ar-ru'ya ar-ru'ya wanda aka yi ta bil alif da kuma ar-ru'ya wanda aka yi shi da ta al-marbuta wato kusan abdai ne kowanne gani yake nufi sai dai ja'ala alif at-ta'nith fiha a can sai sanya alif na ta'nis makana ta at-ta'nith a wurin da ya kamata a sanya ta ta ta'nis littafriqi bayna ma yarahu fil manam saboda bambance tsakanin abin da mutum ya gani a cikin mafalki wa baina ma yarahu fil yaqaza da kuma abin da mutum ke gani a ido biyu domin akwai bambanci tsakanin abin da mutum ke gani a mafalki da abin da mutum ke gani a ido biyu wal hulum inda al arab kalmar hulum a wurin larabawa yusta'mal isti'mal ar ru'ya akan yi amfani da ita akan kalmar ru'ya ma'ana abinda mutum ya na mafarki walakin annabi sallallahu alaihi wasallam farraqa bainahuma sai dai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya raba tsakanin su faja'ala ar-ru'ya min Allah sai ya sanya ar-ru'ya abu ne daga Allah wal hulum min ash-shaytan amma hulum daga shaytan ne ma'ana dukkanin su guda biyun kowanne da kalmar ar-ru'ya da kalmar al-hulum mafarki ke nufi sai dai yaushe ne za a ambaci mafarki a ce masa ru'ya idan abin da aka gani alheri ne yaushe za a ce masa alhulum idan mutum ya ga abin bacin rai ne ko abin bakin ciki wa lakin nabi sallallahu sai dai manzo Allah shine ya raba su ya sanya ar-ru'ya min Allah wal hulum min ash-shaytan fa ka'annahu kariha an yusamma ma kana min Allah wa ma kana min ash-shaytan bismin wahid kamar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya son a ambaci abinda aka gani daga Allah da kuma a ambaci abinda aka gani daga shedan ambace su a matsayin suna daya shi yasa sai manzo Allah ya raba mafarkin gida biyu faja'ala ru'ya sai ya sanya kalmar ru'ya ibara anil qismi salih wato kamar ibara ne akan wani bangare na gari mafarki na gari mai kyau lima fi sigat lafziha saboda abin da ke sigar lafazin minad dilala wanda ke nuni ala mushahadati shay'i bil basari wato ganin abu da ido aw bil basira ko ko mutun ya ga abu da basirar shi وجعل الحلم سيسن كلمة الحلم عبارة أما كان من الشيطان za a faɗe shi dangane da abin da ya faru daga shedan li'anna aslal kalima saboda asalin kalmar lam tusta'mal illa fi ma yukhayyalu ilayhi da halin fi manamihi ma'ana ba a ambaci kalmar da wannan ba sai don a yi amfani da ita ga abin da mutum ka iya rayawa a cikin baccin shi kuma farki walihada saboda haka iktissa al-ihtilam aka keɓe kalmar ihtilam bima yukhayyilu ila mutalim ga abin da ke darsuwa zuwa ga wanda ya mafarki fi manamihi a cikin baccin shi min qada'i shahawa na biyan bukata wa zalika mimma la haqiqata lahu wannan ko ga abin da bai da haƙiƙa kenan wurin ina fata muna ganewa wato galibi a ɗaya daga cikin hanyoyi da ake iya gane yaro ya balaga wato shine mafarki to irin wannan mafarkin da yaro ke yi ba a ce da shi ru'uya sai da a ce mashulum saboda abin yayi kama da wani irin khayal tunani abin da babu tabbas a ciki domin abin da yaron zai gani a mafarki daban in ya tashi wannan abin ba hakika ba to shi yasa ce sai aka kebe shi da wannan saboda la haqiqatahu ba da haqiqa wa hada hada wannan in atati ru'ya ghayra muqayyada idan an faɗi kalmar ar-ru'ya ba tare da kaidi ba ma'ana ba tare da daure ta da wani jigo ba amma idza ja'at muqayyada ka qawlihi ar-ru'ya yakrahuha amma idan ta zo da kaidi misali mutum yace ar-ru'ya mafaliki yakrahuha wanda mutum baya so tare da cewa asalin kalmar ar-ru'ya ita kadai in ka batta mafaliki mai kyau take nufi a nan wurin to amma sai ga yazo a cikin nasi ar-ru'ya yakrahuha أو قوله الرؤيا ثلاثة مفلكي كلا أكل فهذا يرجع إلى استعمال العربي to anan sai a koma zuwa ga ma'abuta harshen su ne larabawa yaya suke amfani da kalmar wala karahata fihi anan ba za a karhanta ba wallahu alam Allah shine masani wato galibi dukkan ma'abuta harshe suna da wasu ka'idoji nasu wanda idan suka yi amfani da kalmar shi mai harshen ya san me ake nufi da wannan kalmar amma wanda bai san kalmar ba zai yi tsammanin ma'ana abin ai duk ɗaya ne da wannan da wancan misali yanzu wani ɗan takara da aka taɓa yi a ƙasar nan ya je yana kamfen abin da yake cewa mutanen ya kuma tsiyatan ƙasar nan shi talakawa ke so shi ya kuma tsiyata aka ce ranka ne ba matsayata ake cewa ba sai mai ake cewa ce talakawa ce suna da kuɗi ce a ta duk ɗaya da matsayaci da talaka duk ɗaya to kaddara ka ɗauka da kalmar matsayaci da kalmar talaka ɗauki ma duk ɗaya ne balantana ba ɗaya ba ne wanne za ka gaya wa mutum abin ya kusa tashi ka ce a mutum matsayaci yanzu ko wasa kuke da mutum ka ce kai fa na sani talaka ne baka da komai bejin haushi amma an kace kai na san matsiyaci ne fa baka da komai me ya kawo harkan da tsiya mun fahimta to ashe isti'malin kalma mutum yayi amfani da kalmar a wurin da ya dace to galibi sai ma abuta harshen suke iya gane me ya abin nan na taɓa gaya muku lokaci ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar nan Allah ya masa rahama ya rasu sai aka yi yunkurin a yi mara juyin mulki juyin mulkin da sai ci tura to soja ne dama cikin waɗanda suka zo don bashi haƙuri akwai baban ɗaya daga cikin sojojin da zai mara juyin mulki baban shi aminin shugaban ne wannan abin ya sa shugaban damuwa shi ashe yanzu wane duk yanda muke tare da shi ashe ɗan shi zai izuwa mun juyin mulki lokacin da uban ya je ke bashi haƙuri yake sa kai haƙuri wani abin da ya faru sai ki to yanzu kai ka ce tare kake da mu amma ka dubi abin da ɗanka zai mana sai ce marhabawa ne yanzu ko me kake kana gaya ma ubanka ku ji abin da ya faɗi sai ce to ba ganin ka zage ni ba kai ma shi kuma abin da yake so ya ce mas ai ba duk abu ne in ɗa zai yi zai gaya uban shi ba in kaga ɗa zai yi abu ya faɗi wa uban shi to abin kirki ne amma yanzu in ɗanka ɗana shi da juyin mulki zai ma sai zai gaya min ya ce zama wani juyin mulki to shi a garinsu maimakon ka ce babanka ko mahaifinka sai ka ce ubanka su haka yaran su yake za ka kai daga ina kake gida ubanka yana gida to muku an ka gaya mutum sai sai ka zage shi mun fahimta sai dai babanka yana gida a mahaifinka yana gida to irin wannan kalmar galibi in ba ma abucin harshen ba mutum baya iya gane mai ke faruwa Allah ya mana muwafaka na'am to sai ke cewa yakan koma zuwa ga yanda larabawa ke amfani da kalmar wallahu alam Allah shine masani kauluhu fadan shi dai ce fa idza ra'a ahadukum ru'ya idan dayan ku ya ga mafalki ila akhirih zuwa karshen shi yana nufin tafsirul lil ahlam wato yana son ya fassara kalmar al ahlam wato shine mafalki a tafsirul ahlam ina son ya fassara kalmar ne yanda za ta yi mutabaka da abinda shi malami ke magana akan shi wali annal hulma wal makaru war ru'ya hiya al mahbuba kalmar alhul shi ne abin da ba a so amma a ruhuya shi abin da ake so kauluhu faɗan shi da ya ce faliyan fut an ya sarihi an nafa zai zama shi ne nafahul laɗi busa sannu a hankali kad yi sahibu shay'un qalilun min ri wani abu kaɗan na yawu zai iya fitowa idan kayi tofin a samu yawu kaɗan haka firji wa inna ma amara manzo Allah yayi umarni an yanfufa an yasarihi mutun ya tofi a hagun din shi li anna shaytan yati bin adam min qibal yasar saboda shaytan in zai zo wa mutum yana zo mata bangaren hagun ne li waswisa lahu fi qalbihi saboda ya sanya wa mutum waswasi a cikin zuciya wal qalbu qaribun min jihati yasar shi kuma zuciya tana bangaren hagu ne a jikin mutum da haka fayati shaytanu min jihatihi al qariba sai shi dan yazo ta ga bangaren da ya san zai samu zuciya domin sanyawa mai ita wasu wasi da kokanto qauluhu fadan shi da yace min sharriha daga sharrinta ad-damir raji'un ila ar-ru'ya al-makruha nan lamirin na komawa zuwa ga mafalki abinki wa fihi thalathatu umur anan idan mun duba zamu ga akwai abubuwa guda uku al-awwal na farko al-basqu an al-yasar shine tofi a bangaren hagu wa zalika targiman lishaitani wannan ku domin a ba shaidan haushi a turmuzu hancin shi a ƙasa wa zajaran lahu da kuma kyarashi da kwabashi da hantarashi wa sani na biyu ana listi'azatu billah al-isti'azatu billah neman tsarin Allah liyaman saboda mutum ya amintu min sharrihi daga sharrin shaidan wa wasuwasihi da kuma wasuwasin shi shine abin da yake raya mutum arai domin dabi'an shedan da'iman baya son ya bar mutum ya samu nishadi ya samu walwala na gani tsakanin shi da ubangijin shi so tari zaka ga in ka nufaci aikin alheri to shedan yakan sama wasuwasi ya kama zarufa amma wani sa'in kana zaune sai ka rasa me zaka yi mutum ya zauna ya ta tunani wai da me zan yi to da ka nufaci aikin alheri yanzu shi sai shedan ya kama abubuwa da yawa akwai abu kaza fa kamanci akwai abu kaza kamanci duka waɗannan abubuwan da zaka yi ba su kai muhimmancin abin da ka sanya gaba zaka yi aikin addini ba to sai ya zama saboda mutum ya amintu daga sharrin shedan da kuma wasu wasan shi wasalis na uku at-tahawul shine juyawa an jambihi alladhi kana alai daga gefen da mutum yake kai hina ra'ar ru'ya al-makruha lokacin da ya ga mafarkin da baya so tafa'ulan wannan fata ne bil qalbi min jambin ila jambin zai juya daga wani sashi zuwa wani sashi littahawul min hazihi alhala almusi'a ila alhala almusirra domin ya samu canji daga hali mai muni wanda baya so zuwa kyakkyawan hali wanda yake so ka taqlibir rida'i fi salatil istisqa kamar yanda ake juya mayafi ne idan an zo sallah na sha da fari ma'ana sallar roƙon ruwa waɗanda suke da mayafai sai su juya cikin ya koma waje wajen ya koma ciki wallahu alam Allah shine masani qauluhu fadan shi da yace la yuhaddisu biha nas kare ga mutane kila aka ce innahu idha haddasa biha idan ya ga mutane rubbama tufassar tafsiran makruha ta iya yiwa a yi man fassaran da ba zai ji daɗi ba ala zahiri suwariha suratiha a bisa bayyanan suran mafarkin wa yakun muhtamilan li wuqu'iha kadhalika bi taqdirillahi ta'ala kuma idan aka fassarawa mutum sai abin ya kasance kamar hakan bisa kaddarawa ta Allah faja'al mutum yayi mafarki ya ga abu kaza sai aka yi mar fassara abinda ake ganin shine zai faru to ko ba komai sai mutum ya sanya abin a rai shi kuma sai shiga damuwa shiga damuwa yayi ta zulumi karshen ta sai abin ya zo ya wuce abin bai faru ba sannan ya samu nutsuwar kwanciyar hankali to amma kafin zuwan abin ya ji jiki ya wahala to ina kuma a ce in an fassara wa mutum bisa kaddaran Allah sai fassarar ta zo daidai da yadda aka fassara wa mutum mafalkin ya zo ina fata muna ganewa misali mukaddara mutum sai mafalki sai aka fassara ma cewa hadar mota za ka yi ka mutu ba hana shafa mota ba ai duk abin da zai zai taka zanzan duwan dogon bulaguro ba zai ba saboda abin da zai tsammani da ya hau motar fa to abin zai faru kenan wuri to amma sai mun ce mutuwar ko da motar ko ba motar za a yi ta ko kuma a gaya mar cewa wani musifa zai same ka a nan gidan to watakila har sai Allah ya kawo lokacin ya zo ya wuce ba abin da ya faru sannan mutum ya samu kwanciyar hankali to wasu malaman suka ce abin da ya sa ba a san fasarawa kenan wasu suna min zalika ru'yar mahabuba amma aka ce banda mafalki wanda kake so fa innahu yuhaddisu biha man yuhibbu wannan mutum zai iya gaya wanda yake so la'allahu yajidu tafsiran yuziduhu tayyu zai samu tafsirin da zai kara masa idmi inanan nutsuwa wa tafa'ulan da fata wa sa'adatan da kuma sa'ada wato shine arziki da kwanciyar hankali dan mutum ya kai da yanzu ka san cewa ba yanda za a yi misali kai mafalki ga kana sallah kuma a zo a mafassara wanda ba mai kyau ba ai ka san babu alaka tsakanin abin da ka gani wanda zai faranta ma rai da kuma abin da misali aka fassara maka shi to wannan babu laifi sai ka gaya wanda yake mai kaunaka ne watakila sai maka bushara da cewa muna saran abu kaza ne zai faru amma kauluhu faɗan shi da ya ce idan taraba zaman idan zamani ya kusanta lam yakad ru'yal muslim takzir ila aka ce al-murad idza qaraba zaman abinda ake nufi in zamani ya kusanta an ya atadila lailuhu wa naharuhu lokacin da dare da wuni ya zama daya a wannan da zaka lissafa su ɗaya ne wakila wasu kace idza qaraba waqtul qiyamah idan lokacin alkiyama ya kusanto qauluhu fadan shi da yace wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisa zahiruhu bayyana hadisin ala itlaqihi fi kulli zaman idan ka dauke shi a kowane lokaci li'anna ghayra as-sadiq fi hadisihi saboda mutumin da baya da gaskiya a cikin zancen shi ya tadarraqu lil khalal akan iya samun gibi wato khalal wato shine a samu wata baraka ko kofa ila ru'yahu zuwa ga abin da ya gani a mafalki wa hikayatihi iyaha da kuma labarin da zai bada wakilai wasu malaman suka ce inna hadha yakun wannan yakan kasance ne fi akhiriz zaman a ƙarshen zamani inda inqita'il ilmi yayin da ilimi ke karewa wa mautul ulama malamai suna mutuwa wa salihina haka nan mutanen kware suna mutuwa duk wani mutumin da za a ce wannan mutumin kirki ne mutum ne mai kamantawa mutum mai gaskiya da amana idan sun wuce sai ka samu ba a maimaito su irinsu wal awwal azhar wa aqwa amma dai maganan farko shi ne abin da ya fi fitowa fili kuma abin da ya fi ƙarfi ƙauluhu da ya ce ru'iyal muslim juz'un min khamsatin wa arba'ina juz'an min nubuwa wa hazal juz'un min nubuwa wannan bangaren na annabta yana nufin huwal ikbaru bil ghaib shine ba da labarin abin da yake gaibu idza waqa wanda in ya faru la yakunu illa sidika ba zai kasance ba face gaskiya قال الخطابي رحمه الله إمام الخطابي فدع الله مسرى ما في هذا الحديث وأن حديث توكيد لأمر الرؤيا توكيد نكالفة فمغنى الأمر الرؤيا مفلكي وتحقيق منزلتها da tabbatuwar matsayin shi wa qala ba'dul ulama wani sashe na malamai yace ma'anar hadis ma'ana hadisin annar ru'ya mafalki ta'ati ala muwafaqatin nubuwa takan zo ne a bisa muwafaqa ta abin da annabta ta zo da shi li'annaha juz'un baqin minan nubuwa wallahu a'lam saboda wani sashe ne da yawan zu daga annabta Allah shine masani dukan wannan yan uwa suna daga cikin busharat wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi wa al'umma tare da karantarwa shi yasa wani lokaci nake ga muku in ba kuma ta ba nake cewa babu mutumin da zaka iya cewa bai san abin da yake ba ko bai san ciwon kanshi ba kamar mutumin da har yanzu bai san cewa manzon Allah na san shi ba baka yi zamani tare da shi ba amma dai yana son ka irin san da mahaifiyarka ba ta yi maka yana son ka irin san da mahaifinka ba yi maka saboda san shi da yake da kai yake kokarin kare ka daga barin halaka da kuma azaba ta dindindin gobe da kiyama yanzu ana rayuwarka duk mutumin da ya baka agaji ya kawo dauki wajen ceton rayuwarka a kowane hali ba ka mantawa da shi misali ba fata ake ba sai a ce gobara ta kama gidanka mutumin da ya ba da gagarin gudunmawa wajen kashe gobarar da ke gidanka ba ka mantawa da shi aka ce ambaliyar ruwa ya samu gidanka bangayenka suna zubewa wani ya yunkuri ya kukan kura ya shige ceto iyalinka da 'ya'yanka daga karkashin bangaye ba ka mantawa da wannan mutum saboda za ka ɗauka sanda yake ma da ƙauna shi da abin da ya jawo yunkurin tserar da kai hakanan duk wata irin musifa da ka iya faruwa gare ka a duniya kaddara a ci ba ka da lafiya kana kan wani ciwo mai haɗari wanda in ba a yi aiki ba za ka rasa rayuwanka ko kai ko wani naka ba ka da yadda za ka yi amma wani ya bayar da kuɗi aka yi aikin wannan ba ka mantawa da shi to wannan wahala ta duniya kenan wahalar da ke da iyaka domin kowace irin wahala bawa zai gamu da ita a rayuwar shi bakinta mutuwa da mutum ya mutu shikenan wurin abinda zai biyo baya shine da dundundun to ina ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yana kokarin ya shirya ma yanda zaka samu kyakkyawan sakamako gobe da kiyama sannan cikin karantarwar da yake ma a duniya karantarwa ce da zaka samu salama da zaman lafiya a rayuwarka domin duk wanda yake karantarwa ta manzon Allah zaka same shi akwai nutsuwa da kwanciyar hankali tare da shi ko da babu kuɗi a jihun shi domin samuwar kuɗi a jihunka ba shi ke hukunta cewa za ka zauna zaman nutsuwa ba wani za ka samu ga kuɗin tare da shi babu kwanciyar hankali Allah kiyaye sai du'a'u qanutil wutri yin addu'a na alqanut alqanut din kuma na wutri du'a'ul qiyam min salatil wutri addu'an tsayuwa daga sallan wutri wa ma'anar wutar idan an ce wutari ana nufin alfardu a ga wanda yake guda daya manzo Allah yakan karanta Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqra alayk fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt wannan shine addu'an alqanut na wutari ma'ana Allahumma hadini fi man hadayt Allah ka shiryar da ni a cikin waɗanda ka shiryas wa afini fi man afait Allah ka bani lafiya cikin waɗanda ka bawa lafiya wa tawallani fi man tawallait Allah ka jibinci al'amari na cikin waɗanda ka jibinci al'amarin su wa barik li fi ma Allah ka sanya albarka cikin abin da ka bani waƙini sharra ma ƙabai Allah ka tsare ni daga sharrin abin da ka hukunta fa innaka taqdi saboda kai ne mai hukuntawa wala yuqda alayk ba a hukunta ka fa innahu la yadullu man walayt Allah duk wanda ka dauki nauyin al'amarin shi baya kalkassa wala ya'izzu man adayt duk wanda ka ki to baya samun daukaka tabarakta rabbana wa ta'alayt sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu shine al-Hasan dan Ali bin Abi Talib Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace Allahumma hadini ay thabbitni ala al-hidayah yana nufin ka shirya ka tabbatar da ni akan shirya aw zidni min asbab al-hidayah ko kuma Allah ka kara min sababba ko dalilai na shirya ila al-wusul bi a'la al-maratib in sadu da daraja mafi ɗaukaka qauluhu fadan shi da yace fi man hadait ka shiryar da ni fi jumlati man hadaitahum a cikin jumlar wanda ka shirya au hadaitahu ko ko ka shiryar da shi min al-anbiya wal awliya na daga annabawa da waliyai amma fadan shi da yace afini fi man afait ai barri'ini ka kubutar da ni wadfa anni aswa al-adwa Allah ka kare ni daga mafi muggan ciwowaki ko cututtuka wal akhlaq da muggan dabi'u wal ahwa da kuma son zuciya amma da yace wa tawallani fi man tawallait yana nufin tawalla amri Allah ka jibinci al'amari na wala takinni ila nafsi Allah kada ka banni in dogara da kaina fi jumlati man tafaddalta alaihim a cikin jumlar wanda kai musu ni'ima da ya ce wa barik li ai akfir da khaira Allah ka yawaita alheri liman fati wajen amfani na da ya ce fi ma'aɗai yana nufin fi ma'aɗaita ni cikin abin da ka bani milal izzi na daga buwaya wal mali da dukiya wal ulumi da ilimi wal amalis saliha da kuma ayyuka nagari amma faɗan shi da ya ce kini yana nufin ihfazni Allah ka tsare ni sharri ma qadait yana nufin ma qaddarta li abinda ka kaddara min sai ce fa innaka taqdi ay tuqaddiru aw tuhakkim bi kulli ma arad kai ne kake kaddara ko hukunta duk abinda kai nufi sai ce wala yaqdi alayk fa innahu la mu'aqqiba li hukmik saboda ba wanda ke bi baya cikin hukuncinka wala yajibu alayka shay ba wani abin da ke zama wajibi a kanka da ya ce wa innahu la yazillu ai la yasiru zalila duk wanda ka dauki al'amarin shi baya zama kalkasashe man walait min al muwalat wato shine dadda al muadat in an ce al muadat ana nufin kiyayya al muwalat soyayya idan Allah ya ce yana son ka to babu ko shakka kai muwafaqar da shi قال ابن حجر رحمه الله ibnu hajar ya faɗa Allah ya masa rahama yace ai la yazillu man walaita min ibadika fil akhirah wanda ka jibinci nauyin shi a cikin bayinka gobe alkiyama ba zai kalkasta ba aw mutlaqan ko ko ka dauka a duniya da lahira ma duk wanda Allah ke son shi ba zai wulakanta ba wa in butuliya bi mabtuliya bihi ko da an jarrabe mutum da abin da aka jarrabe shi da shi dan wani za a jarrabe shi da rashin lafiya wani a jarrabe shi da talauci wani ma a jarrabe shi a ɗora mar abokan gaba su yi ta rikici da shi su hana shi walawa duk da hakan baya hukunta Allah shi bai san ka ko da zaka tashi baka da abincin da zaka ci saboda abin da Allah ke la'akari da shi abin da ke cikin zuciyarka na kusanci da shi wa sallata alaihi man ahanahu ko da ko Allah ya sallada ya ɗora wani akan shi wanda zai wulakanta shi wa adallahu ya kalkasar da shi bi itibarul zahir la'akari da abin da yake bayyane za ka samu mutumin kirki ne amma ga yacin a gidan freezing watakila ana mar bulala watakila ana wulakanta shi amma wannan bai rage mar matsayin shi a wurin Allah ba li'anna zalika ghayatar rafa'i saboda wannan shine karshen daukaka wal izza da girma inda Allah ta'ala a wurin Allah wa inda auliya'ihi da kuma wurin waliyan shi wala ibrata illa bihim waɗanda ba ba al'akari face sai da su wa man thamma daga nan ne waqa'a للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الامتحانات الأجيبة ما هو مشهور معنى أبن دي فاروق النباوة سيلان الله دا أمين تبت غريسو ندق الامتحانات وتشيني جرباوة الأجيبة أبو وما ماكي ما هو مشهور أبن ديك مشهوري لي misali ka dubi matsayi na annabawa a wurin Allah amma Allah ya jarrabe su da nau'o'an abubuwa misali manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bi shi tare da sahabin shi ana jifan shi yana gudu ana jifan shi har aka yi masa rauni aka farfasa mai jiki da duwatsu a matsayin shi na annabin Allah guda sannan ga annabawan na Allah da yawa wasu ma kashe su aka yi to ashe mutum ya sani cewa abinda zai fuskanta na cin zarafi da wulakanci a wurin al'umma waɗanda ba sa son gaskiya wannan baya rage matsayin shi a wurin Allah kuma kasantuwar malamin addini ya tashi a wuri ya haɗu da wasu marasa kunya su yi marba daidai ba ba shi ke nuna Allah baya kishi shi ba ba kuma ka'ida bane dan matsayin ka kana malami in an samu sun ma rashin kunya a ce wai sai Allah ya wulakanta su kowa ya gani a'a ubangiji ya ga dama ya bar su su ta rayuwa da kowa ke har su mutu su je gobe da kiyama ya same su kuma ubangiji ya ga dama bayan sun yi abin da suka yi karshen ta su tuba Allah ya tuban su yanzu ga mutanen sun biyo suna jifar manzon Allah mala'ika ya same shi cewa wayannan mutanen da suke ma abin da suke maka akwai mala'iku na duwatsu tare da mu yanzu za a ɗauki duwatsun da ke gefen makka a yi musu ruwan duwatsu manzo Allah ce Allah ya gafarta musu ba san alherin da nake ɗauki da shi ba kuma watakila mutanen nan za su haifi wasu waɗanda za su yi wa addini aiki nan gaba kuma mu duba abin da ƙabilun hawazin suka yi wa manzon Allah manzon Allah ya fara yi musu alƙanut yana musu mummunar addu'a ƙarshe sai Allah ya hana shi yace aya dina al'amarin ba hannun shi kyawun Allah yake to duk abin da za a fuskanci mutum da shi na ba daidai ba shi abin da ake bukata ya zama tsakanin kai da mahaliccinka kana kan gaskiya amma daman kamaraya a ranka cewa wai kowa da mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba sai ya yarda da kai ya san cewa kai mai gaskiya ne kai mai amana ne duk wanda ke da tunani irin wannan ya yaudar kanshi kuma na sha gaya abokan karatu daga lokacin da kai tunanin cewa sai ga ka gamsar da kowa ka nuna kai kowa mutumin kirki ne to zaka zama munafiki domin shi munafiki baka zama mutumin kirki a wurin sai ka yi munafici to shi ko mutumin kirki in kai munafici a wurin shi ba mutumin kirki bane to kuma ka gaya min yaya za a yi san gaskiya da san munafici ya hada a cikin zuciya ɗaya mai gaskiya ai sai dai mutum ka tsaya kan gaskiyarka wanda zai so ka dan Allah ya so ka dan Allah wanda zai ki ka ma dai ki ka dan Allah to wannan shine kubutanka amma kai idan ka ce mutum ne diplomacy ai kai mutum ne dan siyasa ka iya zama da kowa za ka lallaba haka nan kowa a zama da shi lafiya to ka kare zama munafiki na ƙarshe kenan Allah sauƙaƙe mana to fadan shi da yace la yuzu man adait ai la yuzu fil akhirah Allah baya daga darajar mutum a lahira wanda baya san shi au mutlaqan ko kuma dunar lahira wa in udiya min na'imid dunya wa mulkiha ma udiya koda ko mutum an bashi ni'ima ta duniya da mulkin ta abinda aka bashi likaunihi saboda cewan shi lam yamtasil awamir Allah ta'ala saboda bai sadar da umarni na Allah maɗaukakin sarki ba, walam ya ji tanim nawahi kuma bai nisa su daga abin da Allah ya hana ba. Amma faɗan shi da ya ce, Tabarak, ai, ta kafar khairu ka fiddarain, alherinka ya yi yawa, yana da yawa a gida biyu duniya da lahira, sai ce, Rabbana wa ta'alai, ai, ya Rabbana, ma'ana ya Ubangijinmu, irtafa'at azamatu darajanka ya ɗaukaka wa zahara ƙaharu mulkinka ya bayyana wa ƙudratu da ikonka ala man fil kawun a bisa wanda ke duniya baki ɗaya wartafa'at an mushabahati kulli shay sannan mulkinka ya ɗaukaka daga kamantakekeniya ta kowane abu babu wata ɗaukaka da za ka kamanta ta da ɗaukaka ta Allah maɗaukakin sarki to yana da yan uwa nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu dadan shi wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafirci da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani ɗan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kudin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon kai Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ka ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon kai Allah ka sa mu ƙarfin zukatanmu ka sa mu ƙarfin shaidani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cika da imani اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك آملين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك الصالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد مهجوبين وعند الموت فرهين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى آلاء الليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين